muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahamar shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tara albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da sha hudu ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1445 wanda ya yi daidai da 24 ga watan uku miladiya shekara 2024 in ya inganta kai tsaye ana mu daga masallacin da aka sani da suna masallacin stm a wannan gari namu na maradi a inda muke ci gaba da karatun wannan littafi mai tarin albarka mai suna qiyamu ramadan littafin babban malamin musulunci abu abdurrahman muhammad nasiruddin albani rahmatullahi alaihi littafin da ke mana bayani shirya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da qiyamul laili ko kuma sallar asham wannan kuma insha Allah ta'ala shi ne darasinmu na hudu daidai a cikin wannan littafi mai tara albarka jiya jiya ashe ba na bane muke karatu na ce jiya an kowane rana irin ta yau da ta wuce da yake muna karatun littafin ne gidan rediyo sarauniya muna yi kullum ne to shi yasa na saba sai na ce jiya amma in ka kalla kamar jiya ne muka haɗa ai muka yi karatun ko kalli yadda kwanakai suke gudu gudu kawai suke yi yaushe ne ka ce bai wuce sati guda da muka tsaye da karatun littafin ke fato sara ba ko yanzu ga shi har za mu shiga sati na hudu da tsaye da karatun ina tunanin matsalar bolin ne ko ko ba shi ba ne da yanzu ga shi azumin ana azumi zai kama saura kwana kaza azumi saura kwana kaza azumi yanzu ga ta azumin ya zo har mun yi azumi guda goma sha hudu in mun kai yau insha Allah ta'ala to Allah ya karba muna sai da ƴan uwa mu dage kamar yadda akwai mutum nawa ka sani ba rawar haka duk muna nan tare da su ko an yi azumi amma kuma bana Allah bai nuna musu wannan lokaci ba to zai iya yiwa azumi mai zauwa ko ni da nake magana ko kuma daga cikin masu saurare na ya zama na babu wa an su daga cikinmu ko kuma mu duka babu mu duka ba wannan ba wai wani abu bane ba wanda yake mai wahala wurin Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa dan adam yana da kwanakai guda uku a rayuwar shi yana da yana da fashe ko yana da prezan kuma yana da future ko to duka wannan guda shi ya wuce abinda ya wuce ya wuce abinda ke daidai yanzu ka diba menene ka gyaro can baya ko kuma menene ka bato can baya ko ba haka nan bane ba ni na sani kai ka sani kowa ya sani dangance da abubuwan da ya aikata bayan masu kyau ko mara kyau haka nan ne to yanzu yau da muke ciki yau muna da ita haka nan ne to yanzu za mu iya kokari laihin da muka aikata baya in na tuba ne mu nemi tuba wurin Allah subhanahu wa ta'ala in kuma na gyarawa ne ni mu gyara sannan mustaqbal kuma gaba abin da ke tunkara mu gaba shi ba abin da yake bukata irin ya zama na muna da niyya na alkhairi saboda ni ba mai tabbacin cewa zai ga gabai mine ne muke da tabbaci abinda ya wuce da kuma wanda muke ciki yanzu haka nan ne ko rana irin ta akwai wasu wanda suna nan suna azumi amma yanzu kuma babu su suna ta an binne su kuma su ba ba su yi tunanin mutuwa ta riske su a irin wannan lokacin ba shi yasa Allah ce hal asa alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura shin wai kai dan adam ko labari ya taɓa zo muka cewa akwai wani lokaci da aka yi babu kai babu ambatanka nan da shekara ɗari zan iya cewa dukkanmu babu haka nan ne da sani ba kuma ran jamilu nan da shekara ɗari babu mu baki ɗaya amma yanzu kuma ga mu ga ambatanmu ko to kuma ina ba ku tabbas nan da shekara ɗari babu kowa cikinmu babu kowa cikinmu to yanzu kenan lokacin da muke wannan lokacin to sai Allah ya ce mana zai ya shirya mana hanyoyi guda biyu hanyoyin da'a mu bi shi kan abin da yake so da kuma mu bijire mishi kan abin da bai so sai ce shi ba matsalar shi bane ka bi shi shi ba matsalar shi bane baka ka bi shi shi dai wanda ya bi shi zai saka mai da aljanna wanda ya saba mishi kuma zai saka mai da wuta to kenan menene matsala wa wannan kwanakan da muke rayuwa cikin su yanzu yanzu nan daga mun yi tare karatu nan dan lokaci kadan zaka ji an ce an sha ruwa a zo a yi sallah a shi kenan har sahiya ta waye kuma har an dauki wani azumi wannan fa akwai darasi mai tarin yawa kwanakan nan wallahi tahiya suke yi amma ba za mu hankalta ba sai ka ji kawai ana alike ta alike ta kaga wai yanzu kai ne kai dai ne da kanka wai ba mahulci bane kake ka mutu ka mutu ne duk in ka sheda kana ƙara matsawa kusa da mutuwa duk in ka kwana kana ƙara matsawa kusa da mutuwa to ai ya kamata mu yi gyara ko to Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon gyarawa shi yasa muke bayanin shirye annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da qiyamul layl sati wancan da ya wuce mun tsaya inda malai yace mashru'iyatul jama'ati lin nisa ko mun yi da wannan babu aiko shar'ancin yin jam'i na mata wanda muka ce gashi zamanin Umar da Ali sun kasance suna sa ma maza limamin da zai musu sallah a kan ko qiyamul layli daban mata ma suna sa musu limamin su daban wanda hammala yace shi na kallon wannan in masallaci ne yana da ni yana da yalwa wanda wannan sallar ta qiyamul layli da abinda muke ce salatu tarawih ko sallah asham za ka ga mu maza muna da ragwanci ƙarai mata sun yi mijarunta kan wannan ɓangaren yanzu yau da ka zo irin masallatai na ana salatu tarawih sai ka ga 'yan mutanen ƙalilan ne amma da ka je inda ke da kai maza da mata za ka ga tarin mata da yawa haka nan ne ko ko tsiyamun laili za ka gani matan sun yi mazan ƙoƙari amma duk da wannan sai manzan Allah yake ni mata sun yi yawa cikin wutar jahannama saboda ni annabi yake saboda kahurcinsu saboda butunci da mata suke da annabi yake da ka ɗauki tsawon zamani kana kyautata ma ɗaya su dan lokaci guda aka samu saɓani sai ta ce ni ka taɓa mini in ba ma raba a yi ba ina ni ina kai ka ga duk samun ce alkhairan da ka mutu baya ko to annabi yake saboda wannan butuncin mata sun yi yawa cikin wuta da kuma kahurce ma mazajen namiji ya ce ga abin da yake so mace ta ce ga abin da take so da kuma mi zage-zage da mata suke da annabi yace saboda wannan mata sun yi yawa cikin wutar jahannama yace a tara mushi mata ya mutu wa'azi yace kai mata kun shiga uku ku yi sadaka na ga kun yi kowa yawa cikin wutar jahannama saboda mi zaka ga wasu daga cikin su suna zuwa kiyamun lailin nema wata ta ta yi sabi da makwabciyarta ta ta himefa wata ta ta yi sabi da kishiyarta ta ta wata ta ta yi sabi da ta ga 'yan unguwa ana gurgubi baki ɗaya ana tafiya a'a to nawa ne daga cikin su wanda suka sa Allah gaba akwai kuma wanda sun tafi kawai dan neman yarda Allah subhanahu wata'ala kamar yadda Allah ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi so kun ga wannan tun zamanin magabata mata suna zuwa kiyamul laili kina a wannan lokacin in mata sun tafi ba wai ba kwan abu bane ba kuma annabi ya ce kad ɗaya daga cikin ku ya kuskura matar shi ta ce tana son tahiya masallaci ya hana annabi ya yi ma maza ka shedi wannan kan matar ka ta ce tana son ta tafi sallah asham ko kiyamul laili in kai ba ka zuwa ka hana ta annabi ya ce kan ku hana mata bayin Allah su je ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala za su ga zamanin annabi da sahabbai mata sun kasance hatta wannan sallolin guda biyar suna yin su ne a cikin jami'i hata wannan sallolin guda biyar akwai ɗaya daga cikin sahabbai mata da wani sahabi yake yana son ta na daga cikin sharaɗin da ta gifta mishi in dai ya yarda zai armanta to ita tun kahin ta yi arme tana zauwa sallah masallacin annabi salloli guda biyar in ya yarda ya barta ta ci gaba da sallah a arme ya ce mata to babu matsala ya yarda to ka gani wanda wannan akwai darasi ciki ba dan ba karatun bane muke bayani da mun in ka je alman iya mutane aka gitta ma sharuɗa ka yarda da wannan sharuɗan bai dace ka saba su ba in ba wani lalura ba in ba wayo da dubara ba za ka diba za ka yi ta bibiyawa haka yi mamacin har ta gano ita da kanta ta ce ba ta bukatar wannan sharaɗin ta sauka ta je arme aka ce to mu yariyar mu lakwal take amma da sharaɗi in ka arme ta ka ba ta ci gaba da lakwal kake ka yarda ko bai dace ka arme ta ka shigo gida ba ka ce ba ta yin lakwal bai dace ba kace ka yarda ko to amma yanzu abu da sai zamana in ta tahi lakwal in ko kuma ba ka karatun ko kuma in ta tahi lakwal in shirme ya mutu yawa cikin lakwal in sai ka ce to ta dalilin wannan zaka hanawa muna ganewa ko kuma mi ka ce lakwal in ka lura tana alaƙa da wasu wanda bai kamata ta yi alaƙa da su ba to duk ta dalili wannan amma dai ka ce baka yarda ba kuma ba ta taso ba shi wanga sahabin kun san wata dubara yi laɓewa ya sai in ta taho sallar dare kamar sallar isha'i a cikin duhu wata rana matar shi ce sai ramshi bayanta ya yi kamar zai kama ta sai ta sha da kyal daga ranar nan ta ce ina ita ba ta ƙara zuwa sallar dare ya ta ce ha ba duniya ta lalace ina jin ta yana dariya ko ba haka nan ba akwai wani aboki na da yake ba labari ya ce matar da ya almata ida ikon normal ta ce tana son ta koya ce shi ba ya hana ta ba gidan shi da ya almanta a ce za ta yi lakule ce babu matsala ta ira za ta yin aiki ya ce shi fa duk bai da matsala ba dai koya bai ce wallahi ta sai ta koya shi dai abu guda ne ya yarda da shi bai jin daɗi ya fita ya zo gida babu mata nan wurin ko kuma shi suna wurin reno ya ce amma insha Allah dare da ta samu aiki ka gaya mai da wuri shi ma zai shirin ƙara aure saboda bai kamata a bar gida haka da ba to yanzu ita da kanta danginta suka sha mata kai wai ke dan Allah ki je ki yi karatu kina zaune babu aiki tana ni wallahi aiki ne ba ko kuma ba wai aikin bane ba ta so akwai abin da ya hada da take ta aikin sai aka yi karatu ta a karya shi eh sai dai cikin salo da dubara musamman kuma in abu wanda yake akwai amfanin mutane da bai kamata ai ai wannan ba to in dai mata sun ce za su tafi a masallaci ka aini ka a hana su sai malam yace adadin raka'atul qiyam adadin raka'o'i aina ne zamu tashi ko adadin raka'o'i wanda ake a wurin ni a wurin qiyamul layli malam yace wa raka'atuha ishda asharata raka'atan raka'o'in da ake a cikin sallar qiyamul layli ko sallar asham yace su ne raka'a guda 11 wa nastaru alla yazida alaiha malam yace kuma mun zabi ba za mu karawa daga raka'a 11 ba me yasa yace ittiba'an li rasul sallallahu li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sabida koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa innahu lam yazid alaiha annabi Muhammad sallam bai taba karawa daga raka'a 11 ba hatta faraka duniya ayyabar duniya malam ya dalili yace faqad su'ilat Aisha Aisha radiyallahu anha lalle an tambayi matan manzon Allah ita ce Aisha Allah ya kara mata yarda an salatuhu fi Ramadan dangance da yadda annabi yake sallah a cikin watan Ramadan fa qalat sai ta ce ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atin tace annabi bai kasance yana karawa ba daga raka'a 11 a cikin azumi da ba azumi ba kenan ko da ko za ka ga wasu suna yin sha uku ko da ko za ka ga wasu suna yin talatin arba'in ishirin da wani abu to shirya annan muhammad sallam shi ne ka a wuce daga mi daga sha ɗaya tunda ka ji magana uwan mumina ita ce aisha ko ta ce annabi bai taɓa ƙarawa daga sha ɗaya ba ko azumi ko kuma wajen azumi har ya bar duniya to ya yake yin su sai take take cewa yusalli arba'an annan Muhammad sallallahu alaihi yana yin sallah raka'a hudu muna fahimta wanda za ka gani nan wurin masu raya wannan sunnonin ba su da yawa mahi yawanci mun saba bibbi bibbi ko sai yana da kyau a rinka raya sunnonin za ka ga wani lokaci annabi ya yi raka'a takwas ma baki ɗaya babu zama sai zama guda zaman tahiya ko zaman tahiyar ba a yi sai a raka'a ne takwas wani lokaci za ka ga annabi ya yi shidda da shi aisha ta ce nan ya yi hudu ta ce hudun nan da ya yi salli arba'an sai ta ce fala ta sa'al kanka kuskura ka tambaya an husnu hunna wa tsulihinna ya kyan wannan sallar take ya tsawanta yake kaji ba daga ayi ruku'i ake dagowa ba ba daga an tsaye sujada ake dagowa ba a'a tace sallan magana kace ana tsawaitawa ma bata taso ba magana kace kan sallah tace kan ma ka tambaya annabi yana tsawaitawa kuma mi annabi yana kyautata sallar shi mu kuma yanzu da yawa daga cikin mu mun yi san mutai inda ake wannan sallah ita ko sallar tarawih inda za a rinka raba idza ja'a bi ko kulliya bi ko ba haka nan ba idza ja'a salabar Allahu akbar kaga malam kai da kanka baka ji ne shi maliman bai ji ban yake cewa balle ji yadda kai kana sahiya ruku'i kahin ka ce subhana rabbiyal azim ka ji ce sami Allahu liman hamida kana zuwa sujada kahin ka ce subhana rabbiyal ala ka ji ce ka taho kaga wannan in ka sha kunu ai ka amaye shi cikin sallah ko ba haka nan ba saboda ni babu nutsuwa a ciki ana san in mutum ya ruku'i ya nutsu cikin ruku'i annabi yace idan ɗayan ku ya ruku'i zunuban shi ne ke zuba amma ka kalla yau da yau in mai ruku'i yadda ka san an sa wani abu an tsokare mu daga mutum ya tsaye sai kaga ya dago haka sujada annabi yace ba wurin da bawa yake da kusanci da Allah irin lokacin da yayi da ya sujada kai tsaye yana tare da ubangijin shi sai Aisha tace sun mai salli arba'an kudi ba zai yin sallah raka'a hudu babu zaman tahiya sai ya sallame sai kuma ya tashi ya ƙara yin wasu raka'a hudu su ma babu zaman tahiya tace su ma hudun nan tace fala tasal an husnuhunna wa tulihinna kaka tambayi kansu da kuma tsawon su sai tace yanzu ba yayi takwas ba ai ai hudu an sallame ko kuma an ƙara hudu an sallame sai tace sun mai salli talatan sai ya ƙara yin tashi ya wasu nafiloli ya ka'a uku muna fahimta ga hudu ga hudu takwas ko to ga uku kuma nawa sha ɗaya to yanzu wannan uku su kuma ba a yin su kamar sallar magariba ta ce zai yi wannan raka ukun ne baki ɗaya yanzu in yayi ukun nan kaga yayi nawa yayi raka a goma sha ɗaya muna fahimta sai malam ya ce wannan hadisi imamu eh Bukhari da Muslim da wa'ansu su sun suka rawaito shi malai yake kuma shi ma yayi takririn sa a cikin littafin shi mai suna Salatu Tarawih da kuma Sunan Abi Dawud malai yake walahu ayyu qusa minha zai iya yiwa ha ayi sallar ƙasa da raka'a goma sha ɗaya muna fahimta ba sai wai raka'a goma sha ɗaya ba shi sha ɗayan fulafon ne an je ƙarshe ne muna fahimta za iya yin nawa malam yace za iya ragewa hatta la yuktasara ala raka'atil witr faqat za iya ragewa ma har ayi sallah qiyamul layl ko sallah asham raka'a ɗaya tak malam ne dalili yace bi dalili fi'lihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qawluhu dalili shine magana annabi Muhammad sallallahu da kuma samarwa da aka yi a wani aikin shi to malam yace amma fi'iluhu amma kaga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace faqad su'ila ta Aisha radiyallahu anha hakika an tambayi Aisha Allah ya kara mata yarda bi kam ta Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yutar annabi yana sallar dare da raka'a nawa qalat sai Aisha tace kana yutar bi arba'in annabi Muhammad sallallahu alaihi yana yin yana yin sallar dare da raka'a nawa raka'a hudu sai ta ce kuma wa salatan da kuma uku muna fahimta kenan raka'a nawa a bakwai sai ta ce kuma wa sitta wa salatin yana yin shidda kuma yana yin nawa uku nawa kenan tara sai ta ce kuma wa wa ashari ko wa talatin ko yana yin kuma raka'a goma sai ya nawa uku goma sha uku ga ga ga uku kuma ga goma nawa kenan a sha uku to kuma kaji an ce annaba ai bai sha ɗaya bai wuce sha ɗaya ko to saurara ka ji sai ce walam yakun yutar bi an qasu min saba'in kaga annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai sallar dare bai sallar asham ko qiyamul layli ƙasa da raka'a bakwai shi manzo Allah bai yi ƙasa da raka'a bakwai wala bi asar min 13 kuma bai yi sama ga raka'a 13 wa amma qawluhu amma magana annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa ita ce annabi yace alwitru haqqun kun ga sallar dare qiyamul layli annabi yace tabbataccen abu ne faman sha'a falyutar bi khamsin annabi yace wanda yaso zai iya kiyamul layl raka'a biyar wa man sha'a falyutar bi talatin wanda yaso zai iya yin sallar nafila zai iya yin kiyamul layl da raka'a uku annabi yace kai wa man sha'a falyutar bi wahidatin wanda yaso zai iya yin ma raka'a ɗaya tak muna fahimta wa'ancan guda goma sha uku da kaji an ce raka'o'in biyu shine raka'o'i guda biyu wanda yake yanzu in za a yi kamar farkon dare yanzu a kaida in an yi sallar isha'i akwai raka'o'i guda biyu wanda ake bayan sallar isha'i ko a to mafi yawanci ga azumi kuma ai zaka ga mutane ba su ma suka yin su ba kaga an sallar ne sai kaga an yi ke ayin an ta yi tarawih ko ai suna cikin sunan rawatib ko a a waya ga muka kayan azumi ai mutane suna yi sai daga ƙarshe ake yin su oke to wannan biyu in su ne ake cika su zama sha uku muna fahimta amma sallar da ran shi za mu zuwa mu bai wuce raka a goma sha ɗaya an gane kuma kamar daga ba za mu zuwa mu wani lokaci kuma in ya jinkirta sallah har ƙarshen dare ko ana lissafa da raka'atan fajr in shi amma sallar dare dai mai sunan sallar dare wannan qiyamul layl ko salatu tarawih annabi bai wuce sha ɗaya kun ga aika annabi shi bai yi ƙasa da bakwai amma ya ce kuma mai so zai iya yi raka a ɗaya tak wanda muke yana daga cikin sunna a rinƙa rayawa ba kullum za a rinƙa yin sha ɗaya ba ba kullum za a rinƙa yin sha ɗaya ba shi sha ɗaya shi ne ƙarshe in an yayi muna fahimta kamar me yasa ban mancewa azumin nan da muka fara salatu tarawih raka'a bakwai muka fara yi to da yake inda muke karatu maza muna karatu tare da su to irin dai uwayenmu ne mata da kakanninmu su ba a karatu tare da su ko da aka ce za a raka a bakwai wasu suka fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to suna da gaskiya mana me yasa ai ba a karantar da su ba kuma can baya ka taba jin an ce za a iya yin kasa da raka a sha ɗaya duk inda ake sha ɗaya akwai wasu sunoni me yasa ake raya su saboda kan mutum ya tsinci kanshi wani hali ya ga an yi abin ya zama mishi sabo yanzu yau daga cikin akwai wanda in ya tsaye wani wuri ya ga an yi sallah an yi raka'a hudu ba a sallame daga biyun ba wani zai iya tsaye ta subhanallahi subhanallahi subhanallahi sai ya gani mai in ya rabu da shi ko ba haka nan ba to amma yanzu in Allah mai wannan sunnawa ya sa abin wanda ya tabbatar ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ƴan uwa karatun hadisa annabi da aiki da shi shine kadai zama lahiya ga musulmi in sun karanta su yi aiki ko kamar yanzu misali an zo sallah a shamta a ce to jama'a za mu iya yin salatu tarawih yau za mu iya yin raka'a tara misali mu yi biyu ko kuma mu yi hudu mu yi hudu mu yi hudu mu yi daya zaka ga wata ji annabi har daga zamna an yi kuma babu wanda ya je ya dauki labari yake gidan rediyo ce an zo da sabon abu annan Muhammad sallam ya yi raka a takwas babu zaman tahiya sai a takwas in ya zauna ya yi tahiya da aka yi tahiya aka yi salata annabi maimakon a sallame ko sai kuma aka miƙe aka ƙaro wata aka yi tahiya aka yi salata annabi sai aka sallame da aka sallame sai ce to kowa ya zauna wurin shi daga zaune za a yi nafila raka a biyu kuma a to kake mamaki manzan Allah ya kuma kake ji kyama abin cikin ranka ko ba haka nan ba kuma za ka ga akwai hikima cikin haka mutumin da ya raka a takwas tsaye raka a tara ai dan yayi bi zai iya zama hutu ko kuma sallar nafila ce wanda mun karanta da ku anan sallar farilla ma in liman yayi daga zauna ya halitta a yi shi ko sallar farilla to kage a yanzu wannan irin uwaye nan namu da kakannin mu yan gargajiya da ba su san wani ya sallah in ba su ba ko to ko da ba su da lafiya sai ake baba shigo bismillah ba ni iya tsayuwa a ce zamna ita daga zamna kowa zai ji ka daga zamne wallahi shari'a annabi akwai sauki kwarai kuma ba ka da matsala fa ai manzo Allah shi yayi ta daga zamna salafan ko da sahabbai suka je wurin shi sun tashi da tsaye musu ishara yake su zamna an sa liman ne da an yi koyi da shi in yayi sallah daga zamna ku yi sallah daga zamna in yayi daga tsaye ku yi daga tsaye to balle sallar nafila mala yace shi kuma wannan hadisi Imam Bahawi da Hakim da wa'ansu su suka rawaito shi hadisi ne wanda yake ingantacce sai malam yace alqira'atu fil qiyam karatu a cikin sallah a can ko kuma sallar qiyamul layl to kaga nan masu cewa a zo a yi shafshaf ku saurara ku yadda ake karatu a cikin sallah malam yace wa amma qira'atu fi salatul layl fi qiyam ramadan aw ghayruhu amma kaga karatun alqur'ani wanda ake cikin sallar qiyamul layl a azumi ko ba azumi ba falam yuhaddi falam yuhaddi فلم يحدث فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدا لا يعتده بزيادة أو نقص annan Muhammad sallam bai haddace wani haddi ba bai ce ga bakin aya kaza ko sura kaza ba muna fahimta yadda kaga sallah asham ana kama inda ake so a sake inda ake so ko to haka qiyamul layli ba lalle ba sai an san ci alqur'ani na'am ha eh shine kamar bai ce ga iya adadi kaza ba bai ce dole sai an kai wuri kaza ba muna fahimta wani lokaci yana ƙara wani lokaci yana ragewa ai shine qira'a ta ki mala yace taftalifu mi ziyadatan wa lam karata annan Muhammad sallallahu alaihi yana saba wani lokaci ayi dogo wani lokaci ayi gajere kina annabi bai ce ba sai an karanta sura kaza muna fahimta bai haddade ba bai ce ba kuma sai ayi sai an samta alqur'ani yasa a kiyamun laili ba lalle bane ba sai an sauke alqur'ani kuma ba lalle bane ba sai ai wannan shaɗe kamar da muka yi bayani za a iya zawa a yi kawai a karanta abin da ya sawaka alqur'ani a sallame kuma za a iya yi farkon dare za a iya yi tsakiyar dare za a iya yi ƙarshen dare sai malam yace bal kanat qira'atuhu sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam karatun shi ya kasance a cikin ƙiyamun laili shi ya tattali faƙisran wa tulan da dogo da kuma da gajere da kuma dogo fakana taratan ya ƙara'u fi kulli raka'atin adra ya ayyuhal muzammil wani lokaci a kowace raka'a yau ka ji a kowace raka'a annan muhammad sallam yana karanta kamar gulgulan ya ayyuhal muzammil malam yace wahiya 20 aya ita kuma sautin muzammil aya 20 ce wa taratan qadr 50 aya wani lokaci kuma yana karanta aya 50 to kaga suratul muzammil guda biyu da kuma tsara aya goma ko ha to yanzu sallah ashami mu baki ɗayan takabba a karanta suratul muzammil kawai ɗayan ayoyi ne cikkirawa ne ake yi a kama can a aya biyu a saki a duka a kama can a ɗaya a saki a duka haka haka haka haka ake to kai yanzu me kake tsammanin ka ga suratul muzammil ko ko hakan to ni zai ce malam ba a fara kiyamul lail shi ko bai san ma kiyamul lail ba ce ake yi malam yace wa kana yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana cewa man salla fi lailatin jumu'ati ayatan lam yuktub min al-ghafilina annabi yace duk wanda ya sallah da aya guda ɗari a cikin dare ba za a rubuta shi cikin wanda suka rabuka na suka gafala da addininsu ba wai in ka zo kiyamun laili ka karanta gwalgwadon aya ɗari in dai kana takaitawa aya ɗarin ba za a rubuta ka ba cikin wanda suka gafala wanda sun rabuka na daga addininsu mun kuma nan wurin uwayen mu da kakannin mu mai yawanci kiyama salatu tarawih kullun daga alamtar kai fa ne zuwa kula ujur rabbin nan ko wani bi suke dan sassauya daga dai wahala a wuce sabbi bakin su na wurin to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wanda yazo sallar dare ya karanta aya 100 ba za a rubuta shi cikin wanda suka wanda suka rabkana dangance da addini ba mala yace wa fi hadithin akhar a wani hadisi kuma bini atai ayatin wanda yayi sallah gwalgwadan mi gwalgwadan raka'a 100 fa innahu yuktubu min al-qanitin al-mukhlisina za a rubuta shi daga cikin bayan Allah wanda suke masu kankan da kai masu kuma ibada masu bauta saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai. Muna fahimta, za an ce za a iya yi da aya ɗari nan kuma za a iya yi da ni, aya ɗari nawa. A? Ɗari biyu, wanda ya da aya ɗari biyu shi ne za a rubuta shi cikin masu ƙanƙan da kai masu kuma mi ibada saboda Allah subhanahu wa ta'ala ba sabo da wani ba. Malam ya ce, wa ƙara'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. shi manzan Allah uga kwata-kwata sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta fi lailatin a cikin wani dare wa huwa maridun yana halin rashin lahiya sab'a tuwal ko surorin na rabka rabka guda bakwai to wa hiya sura suratul baqara ala imran nisa'i ma'ida an'am a'raf tauba kazi ha ba malam tunda kake tunda kake ka taba yi wani an zo kiyamul laila an karanta wannan surorin ha to shi wa manzo Allah a bai da lahiya ne ya karanta wa annan mm kaga ayoyin kusan 600 ko ko 700 ko ko sun ma kai dubu ha suratul baqara kadai wurin izihi biyar ha aƙalla fa ina ji an kora kusan sha'in nan fa amin ko ishirin ma a dare guda to kaga yanzu wannan za a cewa a kwana uku kenan za a iya za a iya sauke alƙur'ani ko yadda za su samu magabata akwai wanda za su iya yi a ramadan za su iya kyamale da za su iya sauke alƙur'ani ko biyu ko uku sama ma ga haka wasu kuma za ka samu kawai in sun zo kullum suna karanta abin da ya sauwaƙan mutum ya alƙur'ani su yi sallah yace wa fi qissati salatu huzaifat bin yaman wara annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mala yace a wata kissa kuma ta huzaifa bin yaman da yayi sallah baya annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qara'a manzo Allah ya karanta fi raka'atin wahida a cikin raka'a guda ya karanta suratul baqara da suratul nisa'i a da suratul ali imran surorin ga guda uku suratul baqara suratul nisa'i suratul ali imran yace kuma wa kana yaqra'uha mutarassilan mutamayhilan annabi ya kasance yana karatun ba tare da sauri ba yana karatun waratil qur'ana tartila yana yira shi ne yadda ya kamata ha to ustazai kun ji ha wannan fa a raka'a guda fa a raka'a guda ne aka yi wa'annan to ya kake tsammani sauran raka'o'in a Allah ya ba mu ikon koyi da annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin ayyukan mu baki daya malam yace wa sabata bi asahi isnad anna Umar radiyallahu anhu lamma amara Ubay bin Ka'b an yusalli lin-nas bi 11 raka'atan fi Ramadan mala yace lallai ya tabbata da isnadi ingantacce lokacin da Umar Allah ya kara mushi yarda ya umarci Ubay bin Ka'ab yayi ma mutane limanci da raka'a 11 kaga Umar ma umarnin da ya tace salatu tarawih ko qiyamul layl ay raka'a nawa raka'a 11 yace kana Ubay radiyallahu anhu yaqra bimi bimi bimi ataini ko bimi aini ne ko yana karanta da yana karanta ni ayoyi 200 hatta kana hatta kana allazi khalfahu ya'tamiduna ala isiyi min tul qiyam amma wanda suke bin shi sallah suna dogara sandansu suna jingina a baya saboda ni saboda tsawo saboda ja da ake cikin sallah kun ga ana sa a ja cikin sallah to daman sallar nafila ce kana iya ma ka yi zamne kana iya kiyamun laili in aka je tun harko ka yi zaman ka har ƙarshe har a ida kai daga zamne za ka amma sai dai ni kana da rabin lada na wanda ya sallah daga tsaye amma za ka iya yi daga zamne ladan da wani ya samu kai sai a raba biyu a baka rabi in ma mutum ya daga kwance sai a baki rada na rabin lada wanda ya sallah daga zamne muna fahimta to sallar nafila kenan amma sallar farilla ba a yi daga zamne kamar yadda nan kuma za ka ga uwayenmu mata Allah ji kansu mace duk da kewaye maraɗi da ƙahuwanta amma sai dare ya ta zo sallah sai ka ga kana mata magana tana am am lahiya wai sallah sai ce ta ce wallahi ta gaji haba mamma duk kewaye tun daga na har asodi ta ki je ki dawo a ƙafa ba da yanzu da Allah ya kawo a daidaita ba amma sallar na tala sai kaga sun lankwashe kawuwa suna yi daga zamne da ka gama saka na yi hakalance tashi ba daidai ba ne ba wannan sallolin daga tsaye ake amma in kin zo na fila babu laifi zamna ki sallar na fila ki za a ba ki lada na rabin wanda ya sallah daga tsaye malam ya ce wa ma kanu yansarifuna illa fi awa'il al-fajr su kasance suna gama sallar su ba zamanin Umar sai farko farkon mi alfijir malam yace wannan kuma rawahu malik imam malik ya rawaito shi binahu da makamancin wannan isnadi malam yace unzur qariba salatu tarawih lisahi shi mai suna salatu tarawih malam yace wa sahha ya inganta an Umar aidan lallai daga Umar har yanzu annahu da'a qurra cikin Ramadan Umar yana yana yana kira yana tara masu makaranta alqur'ani a cikin watan Ramadan fa amara asra'ahum asra'ahum qira'a asra'ahum qira'atan an yaqra'a 30 aya Umar yana umarta wanda yake da saurin karatu a cikin su yayi wa mutane sallah da ni aya 30 yace wal wasu 25 aya shi kuma wanda karatun shi yake shi ba sauri ba kuma shi ba nawa ba yayi aya nawa 25 wal basir 20 aya shi kuma wanda yake da nawa cikin karatu yayi musu nawa yayi musu raka'a guda eh yayi musu nawa aya 20 muna fahimta yan uwa kaga ya danganta nan kuma a shirye Umar wane ne zai limanci idan liman yana da saurin karatu kaga zai iya yin raka a kalla ya karanta aya 30 idan kuma tsaka tsakiya ne yayi 25 idan kuma mai ya sanni sanni ne sai yayi nawa sai yayi 20 malam yace wa ala zalika fa in salla qa'iman li nafsihi falyusawil ma sha'a kaga akan haka idan mutum zai yi makan shi sallah to zai iya tsawaitawa yadda ya so wa kazalika in kana ma'ahu man yuwafiqahu mala yake in zaka salla kai kadai in kai kadai zaka salla ka ja sallar ka yadda kake so amma in zaka salla tare da mutane to mutanen sai zamana sun yarda da kai ka ja salla irin yadda kake so su ma za su yarda su bika gwalgwadon tsawon jin sallar nan naka malam yake wa kullama atala fa huwa afdal gwalgwadon yadda aka tsawaita sallar gwalgwadon yadda ta yi falala illa annahu la yubaligu fil isalati hatta yuhyi al-layla kullahu illa nadiran sai dai ba a sanni a tsawaita jan sallar kwarai duka a raye dare ba su ɗaya sai ɗan kaɗan malam yake ba a san haka nan me yasa sai malam yake ittiba'an li rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qa'ilan inda yake cewa وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هي الشريعة إفتى الشريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تو kunga idan za ka salla kai kaɗai wannan ana kira wanda ya aje wannan idan zaka sallah kai kadai zaka iya kai ni zaka iya ka ja sallah amma idan tare da mutane ne zaka rin ami zaka rin sauƙaƙawa saboda mutanen nan akwai marar lafiya ko akwai kuma mi wanda yake yana da mutane suna da buƙatu mabambanta ko ba haka nan ba wataƙila wani sai ya sallame sallan nan ne zai tahiya ya nemo shinkafar da za a ci gidan shi ko wani kuma bai da ƙarfin jiki irin naka da zai tsayuwa irin yadda za ka yin tsayuwa lokaci ya yi to sai mala ya ce wa amma iza salla imaman amma kaga idan liman zai salla fa alaihi an yi tsira bi ma la ya shuqqa alaihi man wara'ahu in liman zai salla to ya ya ya ya zama mu gare shi zai iya tsawaita salla amma kai ya tsawaita yadda zai cuta ma wa'anda suke bayan shi wannan wanda suke bin ka sallah suna da haƙƙi bai dace ka ja su sallah yadda za ka cuta musu ba in kai kana iya tsayuwa ba lallai bane ba mutanen da suke bin ka sallah za su iya wannan tsayo ko ba haka nan ba malam yace saboda faɗa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda yake cewa idza qama ahadukum min nasi idan ɗayan ku ya tashi zai idan ɗayan ku ya tashi zai ma mutane limanci falyukhaf falyukhaffif salata to annabi yace ka sauƙaƙa sallah kakka tsawaita sallah kai sallar sannu sannu yace fa inna fihi musarira saboda ga cikin wannan mutane akwai yara kanana ko ai kun yara kanana suna zuwa masallaci ko wal kabira akwai kuma manya to kaga yanzu yaro bambancewa ranar da muka fara kiyama salatu tarawih sai muka yi raka'a bakwai sai na ji cikin yaro wani na cewa sauki ya zo to yanzu wata rana kuma da aka zo za a sha ɗaya na fara sai na to bari in tsaida saboda ina sai in ta wurin tafsiri sai wani yaro ya biyo ne yana cewa amma wa'in sallar kuma saman ya ce go tunda ya ji an ce sha ɗaya za a ke nan ban da su ban da su yara saman ya ce na ce kuma ka yi sallah ya ce a ya gane wa'in saman ya ce to kaga haka ne wata rana a ja wata rana kuma sai a yi sai a takaita saboda akwai yara shi yaro jiya da aka saukaka gobe sai ya dawo amma yanzu in kai wani jam ka kore su gobe da kai ya dawo haka kuma akwai tsohi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mudda'ifa haka daga cikin su akwai wanda suke masu rauni ne wal marida da kuma wanda ba su da lafiya wa zal haja da kuma mi ma abuta wasu bukatu mabambanta annabi ya ce wa idza qama wahdahu amma in kai zaka salla kai kadai falitul salatu ma sha'a ka ja sallar ka yadda kake so muna fahimta amma in da mutane zaka ma ka sauƙaƙa musu musamman wannan wannan yanayin da ake ciki ko ba haka nan ba akwai mutane mara lafiya ga kuma lalurori mabambanta kina sai a yi sai a sauƙaƙa wa mutane kina abin da muka karanta ne dai Allah ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana idan sai zaman sati ne zawa idan Allah ya kai mu za mu tashi waqtul qiyam ko shine ni sati ne zawa muna da azumi nawa zanta an zanta an ko to kenan sai zaman sati ne zawa abinda za mu magana kan shi za mu yi magana waqtul qiyam wani lokaci ne ake qiyamul layli da kuma kaifiyatu salat da kuma yadda aka samu annan Muhammad sallam yana yin sallai da kuma mi ga addu'in alqunut ban so har lokacin itikafi ya zo ba mu kai ga bayanin itikafi ba wa alaikum salam ya mun laili ai cikin ta ake kawai tunda azumi ya kama wannan sallah ake mu qiyamul laili ce kawai in goman ƙarshe ya zo ne ana ana ƙara ƙoƙari ne saman kan wa'ancan goma saboda eh goman ƙarshe ba kenan daga an yi azumi sha tara to da ja mun shigo dare na nawa na ishirin muna fahimta to daga lokacin nan ne amma fi yanzu kiyamun lailin ce kuma kiyamun lailin za a iya yi farkon dare za a iya yi tsakiyar dare kamar yadda za mu zawa mu za a iya yi farkon dare bayan sallar isha'i kawai ko ku yi kiyamun lailin ku haka kuma za ku iya jinkirtawa zuwa sha biyu na dare haka za ku iya jinkirtawa zuwa karfe biyu na dare ko karfe uku kenan a ƙara kwana guda ji ji gauji amma ga malam jamilu ne sai zai ƙara kwana guda a azal ko alaikum salam kama ba su kasance suna sallame sallah ba awa'il kamar harko harko alfijir haka eh kenan yana nuna mi suna jinkirta sallame har zuwa ƙarshen dare a yanzu misali ai kaji an ce yana ja ko saboda wanda ke bayan shi saboda yadda yake jar sallah ya suke yi har suna dogara sanda ko shine ba aka ce ba kasance suna sallah ba sai irin gaf da alfijir kamar alfijir na shirin fitawa misali haka kamar mi kamar har suna gaf da sahur misali kamar yadda ai mun karanta baya annan Muhammad sallallahu shi ma yana yin haka nan ko yayi haka so dai ko ko gaba ne za mu yi karatu ko baya ne mu karanta an karanta baya ko me ruwa yace har take da sancewa ba za su samu sahur ba kenan sati mai zawa in Allah ya kai mu ina ganin za mu zawa mu yi waqtul qiyam lokacin da ake yin qiyamul layli a gulguje da kuma adadin raka'o'in da ake yi sai mu shiga bayanin kai itikafi wanda asali ya kamata ma a ce mun yi shi tun kafin wannan wannan lokacin ko wanda itikafi dai mu kana kafin mu je can babu itikafi sai cikin masallatai ya guda uku kamar yadda annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayani yace babu itikafi sai a cikin masallaci guda uku wani masallatayya ne yace Makka Madina Baitul Maqdis kenan wanda ke mara babu itikafi a masallacin sahaba ko masallacin jingile da duk wasu sauran masallatayya wannan na kama su ne saboda ni su ne manyan manyan masallatai ko ba haka nan ba kenan ka ji cikin masallatayen da annabi ya zana babu su a ciki muna fahimta eh itikafi ibada ce wadda take tana da ni tana da muhimmanci tana da falala kamar yadda aka tambaye ɗaya daga cikin malumai wasu cewa suke a'a ai annabi ya ce ne babu itikafi da yahi falala da yahi kaza da yahi kaza yake duk sai sai ida sai ka ce musu babu itikafi na shari'a saboda annabi ya ce babu babu sai wancan masallatai guda uku zaka ji suna tawilin hadisan suna cewa ai wanda suka yi falala ne wanda suka yi kaza ne wanda suka yi kaza ne amma magana mafi inganci shine babu ittikafi sai a masallatayya guda uku shine masallacin Makka da masallacin Madina da masallacin Baitul Maqdis in kana da hali kai in baka da hali kuma shikenan kawai shi yasa wani daga cikin malumai ahlus sunna masu riko da aqida aka tambaye shi malam ne hukuncin ittikafi a Nigeria malam mai shago sai ya ce ɗaya ke daga sani bisa titi shai subhanallah eh kawai tun da dai annabi ya magana to ba su amsa wata wadda ba ta annabi ba annabi ya ce babu ko to shi ne shi da aka tambaye shi sai ce ɗaya ke daga sani bisa titi kawai to Allah fahimtar da mu za ka ji magana kamar ta yi sauri eh to tunda dai an ce manzo Allah yake babu wani sauri kawai a tsaye haka ne shi yasa duk wanda yake ma in dai kalashin ka yake zai itikafi ka ce maka zaka ko Madina ko can inda ake yaki yace ko dai ce to kai zaman ka za a ce ma an yi sabani to mun ji an yi sabani na daga cikin malumai hatta su imamul bukhari suna kallon za a iya itikafi hatta a cikin wannan irin masallatayyan masallacin da ake kamsa salawat sun ce za ka iya itikafi hata a masallatayen da suke masallatayen cikin gida misali in wanga dai masallataya haka kamar yadda za mu zawa nan mu ji sati ne zawa in Allah ya kai mu na rai malam yace da suna tahiya kan fatawa ne ta Abubakar suna kallon za iya yi hata irin wannan masallatayya ana nan sai Aisha ta ce ai ba itikafi na daga cikin sunna na itikafi shine a yi shi a ina masjidul jami shine masallacin juma'a malam yace ana nan sai muka haɗu da maganar uga kwata kwata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace sai muka rabu da ta Abubakar da ta Aisha muka kama ta manzon Allah saboda wa shine aka aiko muna to abinda muka karanta ne dai Allah ya muna tarayya cikin lada akwai tambayoyi koko a na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah alhamdulillah na'am eh wannan da hayaniya ce yace wai an tablig dangance da kwanakai uku ko sati guda ko kwana goma ko kwana arba'in ko wata uku da suke yi a cikin masallataya wannan kawai shirme ne da hayaniya bida a ce bai da asali cikin addinin annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka suma haka fauzan yace na ɗaya daga cikin bid'a su wannan kwanakan da suka ƙididdige suka ce suna yi a cikin masallataya bid'a ne ba karantarwa annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bane jama'atu tabligh ba su daman malumai suna sa su cikin jama'a wanda suke an bid'a eh ban gane ba to shi dai in dai abin da ake ce mai itikafi ne to babu shi sai a wancan masallatayya a kawai ka zo ka yi zaman ka masallaci a wannan ya rage in kana so ma kana iya tattare ka haka ka dawo cikin masallacin baki ɗaya wala a akwai ashabu sufa wanda su cikin masallacin ma suke rayuwa ko nan suke ci nan suke sha nan suke komin Allah ya fahimtar da mu. Alaikum salam. Ana na fila bayan sallar magarba ne. Na fila raka'a nawa. biyu ake yi bayan sallar magriba nafilolin nafila bayan sallar magriba tana cikin sunan rawatib tana ciki so ku gane duk ibadar da aka ce nafila ce in dai ba wanda aka matsayi ba ko haddi ko ake ga lokacin da ake yin ta muna fahimta to kai baka da dama ka ce ga bakin iyakarta muna fahimta yanzu misali bayan wannan sallar yanzu mutum zai iya zawa ya kama nafil fili yayi ta yi bayan sallar azhar ko sallar asar zaka iya kai ta nafilin ka misali manzo Allah bai hana ba kuma aikin da kai ba wai aiki bane ba mara kyau misali amma yanzu da a ce ka kirkiro wata bid'a ne kace suna da falala ko kuma an ce yin nafila a wannan lokacin akwai falala kaza akwai falala kaza lokacin za a ce kai kai ba daidai ba mun san in ka fahimta ba kana iya kai nafilin ka bayan sallar magriba za ka iya kai nafilarka haka bayan sallar isha'i za ka iya kai nafilarka haka bayan sallar ne bayan sallar azahar to bayan sallar la'asar su ne ke da kai maganganu ba wai babu bane da shi ma a'a ana yi sai dai wani irin nafilolin ne ake shi ma in muka zo cikin karatun na sifata sala insha Allah za mu iya mu yi wannan bayanin alaikum salam kana iya ramuka raka'atul fajr kware da gaske rakoi guda biyu na alfajr wanda annabi ya ce khairun min ad-dunya wa ma fiha sai duniya baki ɗaya da abin da ke da kai cikin ta zaka iya karamta su to sai dai akwai kuskure da mutanen mu suke sai mutum ya zo ana sallah asuba wai ya koma baya wai ya kabarta nafila wai sai ya ida sannan ya shige wannan ba daidai bane ba saba Allah ne tunda sallar ne ita ce ta farilla sai ka bi ta ita wacce in ma baka yi ta ba ba mai bin ka bashi nafila ce to ita kuma wannan in baka yi ta ba da sai matsala kuma annabi ya ce bakin da aka kada sallah babu wata sallah sai ta farilla to shi ke na aiba wani tambaya ko to ta ƙarshe aha annabi yana yin alƙunut a cikin sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin raka'a shi na wutiri in ya zo raka'a ƙarshe cikin sallar shi na qiyamul layl ko sallar aikam wannan da muke kema yana yin yana yin alƙunut za mu zawa mu cikin karatu an samu annan muhammad salam yana yi kenan zai iya zama misali ba kullum za a lizinci ana yin alkunutun ba amma an samu akwai annan muhammad salam addu'o'in da yake wanda lazim duk in ya ida sallar wutiri yana yin su shine sallar asham ko kuma qiyamul layl muna fahimta musamman da yanzu mu yanayin da muke cikin alkunuta ai tana da kyau a rinka yin ta ko hatta cikin sallolin azahar da sallolin la'asar da magarba da isha'i za mu za mu ji ba dan lokaci ya ƙure ba da ha nau'ika alƙunutun sun bambanta iri iri ne ya ake yin sai ya kamata a yi to sai dai lokacin tahiya yake kana gani bid'a ce yace alƙunutun da ake yi bayan sallah asuba wanda an keɓance sallah asuba kaɗai da yi wannan ba daidai bane ba bid'a ce wanda malikiya suka ce suna ne musahabiya wanda za su ga har yanzu uwa mai yan gargajiya suna yin ta ko bid'a ne wannan bai da asali cikin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yin ta bayan sallah asuba'in kullum kullum amma yanzu misali mu da muke cikin wani yanayin kasan mu muna bukata addu'a za mu iya yin ta duka cikin salloli guda biyar ai annabi yayi haka lokacin da wasu suka zo suka nuna mishi sun imani sun musulunta ya ba su mutane su karantar da su sai ya ɗauki manya manyan makaranta alƙur'ani guda saba'in ashe ba da gaske ba ne munafikai ne bisu imani ba da annabi ya ba su mutane sai suka je suka kashe suka yi garkuwa da wa'ansu ɗaya daga cikin su in ba na manta bai roƙi Allah Allah ya isar da wannan labarin hannun annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to annabi ya rinka yin addu'a yana kire musu albarka yana ambata sunan su karara kuma yana ambata sunan wanda suke hannu sai na addu'a Allah ya kubutar da su muna fahimta kamar yadda kwanakin ta ai an ka ta ana wani ya ce mini ni malam ka san ni ke bani mamaki wai ce in zo masallaci in ji ana Allahumma sai dai yawo wa wa imowa nace to wannan abin ya ne yake to ai wasu mutane ne lokacin wanda suka addabe mu ko babu laifi wanda kuma ko da alƙunutan da zamu cikin sallah na wuce yi kiyamul laili ya halitta mu rinka ne makahore mu rinka ebe musu albarka kamar yadda zamanin magabata sun yi haka nan abinda muka karanta ne dai Allah ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi mana Allah ya gwada mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya gwada mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata muna addu'a da alkhairan da ake zubarwa da falala da arziki da tsira wanda Allah ke sabkarwa wanda suke zuba ake ruwansa a wannan wata Allah ya haɗa mu da su kuma ibadodin da muke Allah subhanahu wata'ala ya karɓa sharrikan da muke da kurakuran da muke Allah ya yi mana Allah ya sa mu kasuwancin mu da ayyukan mu da karatutukan mu da rayuwar mu da iyalan mu da sha'anin mu baki daya Allah ya sa mu ta albarka Allah ya shirye mu shirye al'ummar musulmi baki daya duk musulmin da ke da wani bukata na alkhairi Allah ka biya mishi duk musulmin da ke fama da wani kunci ko damuwa Allah ka yaye mishi Allah ka zamnar da kasar mu Nijar lafiya da sauran kasashe al'ummar musulmi baki daya ta Allah duk mutumin da ke nihin ƙasanmu da shari ko makirci yana shi wa Allah ka shirya da shi in kuma bai shi wa Allah ka kawo ta gugu masiha ta biya da shi ko cikin gida yake ko waje subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh